أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوها وأن مسلاتي ميتار البركة masjid Usman bin Affan don ci gaba da karatunmu na umdatul fiqh ala mazhabi al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala wallafa muwaffiquddin ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisinmu na 65 a cikin karatun wannan littafin muna sha hudu ga watan sha'ban hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda yi daidai da biyu ga watan biyu a kalandar bature 2025 da shidda afon idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan rukunan aikin hajji da umara aka malam a ƙalƙashin rukunan ya ba mu ko ya karantar da mu abubuwan da suke wajibai na daga aikin aiki da aikin umara kenan kowanne wajibi ne sai ka cika su abinda yake rukuni idan ka gaza aikata shi ko aka gaza samun rukuni a cikin aikinka hajjinka ta riga ya ta lalace ko kuma umarka ta riga ya ta lalace sawa'un kana mai sane da shi ko kuma kana mai manta da shi amma dai kuma wajibi idan ya kasance mutum ya rasa ko bai aiwatar da wajibi ba abinda yake kan shi ne zai zubar da jini idan ya yi fidiya shi kenan ya ta mai mai gurbin wannan abin amma dai idan ya kasance ba da gangan bane ba ko a rashin sani ne bai aiwatar da wannan wajibi ba sakata an kamar yadda muka yi bayani akan hada mafi rinjaye ta jamhurin malamai yau insha Allah malam zai mana bayani akan abin da ya shayi hadaya da layya duka abubuwa ne wanda kusan lokaci ɗaya ake aiwatar da su mu muna nan gida muna yin layya su kuma can wanda suka hau suna yin hadaya hadayan kuma a can in ma da kai wanda suke yin biyu wani yana yin hadaya wani kuma yana yin layya shine malam zai mana bayani akan mas'ala ta yin hadaya da layya a wannan ga mai aikin hajji da umma da mai ga mai aikin hajji kuma ga wanda bai aikin hajji shine malai ya kawo yake cewa wal hadi wal udhiyatu sunnatun la tajibu illa bin nazari wal udhiyatu afdalu min as-sadaqati bi thamaniha wal afdalu fiha al iblu thumma al baqaru thumma al ghanamu wa yustahabbu istihsanuha wa istithmanuha wa la yujzi'u إلا الجذع من الضعن والثني مما سواه وثني الإبل إبل إبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة وتجزئ الشاة عن واحد والبقرة والبدنة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها عورها عورها ولا العجفاء التي لا ينتقي ولا العرجاء البين البين زلعها زلع جوعها ولا المريضة البين مرض مرض مرضها ولا العصب ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أذنها أو قرنها وتجزئ الجماء والبتراء والخسي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها والسنة نحر العبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبه البقر والغنم على صفائح على صفاحها ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ولا يستحب ألا يذب- ويستحب ولا يستحب ألا يذبحها إلا مسلمون وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله هذا هدي أو إشعاره وتقليده مع النية ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل من كل جزور ببضعة فأبخت فأكل منها وحسى من مرق من, من مرقها ولا يؤكل من كل من كل واجب إلا من هدي إلا من هدي إلا من هدي المتعة والقران ولا يؤكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي حتى يضحي mala ya kawo mana wannan babu ina kyautar zaton da wahala in mun gama a fadin mu fassara mu ga yanayin lokacin da ya bada mala yake cewa wal hadi hadaya wal udhiya da layya sunnatun sunna ce ta manza Allah sallallahu alaihi wa sallama la tajibu illa bin nazar ba ta wajaba sai dai idan mutun yayi addawa ya ce wal udhiyatu afdalu min as-sadaqa min as-sadaqati bi thamaniha layya tahi fadala akan yin yanka wani abu dan yin sadaka da shi dalili yace li anna nabi wal afdalu fihi ma yace kuma mafi fadala a cikin su idan mutum zai yi layya ko kuma yi hadaya shine al-iblu ya yanka ko ya soke raƙumi sun malbaƙaru sannan saniya sun malgadamu sannan ƙaramar dabba wa yustahabbu istihsanaha wa istismanaha wa istismanihima yace mustahabbi ne mutum ya kyautata idan zai yanka ka nemi mai kyau kuma ka nemi mai tsada yace wala yujzi'u illa al-jaza'u min ad-da'ni kuma ba ta wadatuwa idan mutum ya ce zai yanka daga cikin ƙanan daga cikin dabbobi wajibi ne ya samu aljaza aljaza shine ƙananan dabbobi aljaza shine duk matan malahu sittata ashhur shine idan ya kasance karamar dabba ce wadda ta ba ma kamar akuya wadda ta ba wa wata shidda baya kenan ita ce mutum zai yanka sannan yake cewa wasaniyu mimma siwahu koma bayan adda'an ko koma bayan karamar dabba shine mutum ya samu wadda ta bawa shekara biyu baya yace wasaniyul ibl saniyul ibl wanda wanda ya cancanta daga cikin rakumi a yanka shine ma kamula lahu khamsinina shine wanda ya cika shekara biyar yace wa minal baqri ma lahu sanatani ita kuma saniya wadda ta cika shekara biyu wa min al'ammazi malahu sanatun karamar dabba wadda take da shekara daya wato jizi shatu an wahidin karamar dabba ta wadatu da mutum daya kenan ba a iya ishtiraki a cikinta walbaƙaru walbaƙaru walbadanatu an saba'atin saniya da taguwa ita kuma mutum bakwai suna iya hawanta suna iya yanka ta su kalkasa ta su saya su yi wa kansu layya ko kuma su yi wa kansa daya ya ce wala tuzzi'u al'aura ulbayyuna auruha lokacin da aka zo layya bai dacewa mutum ya yanka dabbar da take da ido daya wadda ko kuma wanda take da ido daya wanda makabtar ta ta an riga yi bayyananna ce ba a boye take ba ya ce wal ajafa allati la tunqi da saniya ko kuma dabba dabbar da take batta da mai wadda ke kasassa ce karkas wannan ita ma haramun ko bai dacewa mutum ya yanka ta ya ce wal arja'ul bayyinu zal'uha haka dabbar da take karkace wadda take dingisawa wanda dingisawar ta a bayyane yake ya ce wal maridatul bayyinu marduha da dabbar da take mara lahiya wadda rashin lahiyar ta a bayyane take ya ce walal adba'u allati zahaba aksaru aksaru uzmuha wa qarnuha ko kuma dabbar da take da yankakken kunne wanda kusan kunnen babu shi za a ce ko kuma kusan kafar nata ga sunan sun mutu amma dai dukkansu a karye suke wannan bai dacewa duk da ita masala ce wadda take da sabani za mu zo kanta yace wa tujzu'ul jamma yace halaka ne ko dabba wadda take asalinta an yi ta ko ubangiji da ya halicce ta ita ba ta yin kaho kamar irin dabbobin sudan ya ce halaka ne ko ya halatta mutum ya yanka irin wannan dabba ya ce walbatara ita ce dabbar da batta da hutsiya wadda dama asalin halitta ta ita ba ta hutsiya ba ta huto mata halaka ne mutum ya yanka ta ya ce walhissi kuma da dabbar da ba ta da mazakuntaka ragon da bai da mazakuntaka ya ce shi ma halaka ne mutum ya yanka shi ya ce wa mashaƙatu uznuha ko kuma wadda aka tsaga kunnanta gida biyu don alama ko kuma haka kurum ko wani wani tsautsayi ya kaddara mata haka yace au kharaqat ko kuma kunnan nata ya toye au qata aqall aqallu min nisfiha ko kuma yankan kunnan an yanki kunnan amma dai kasa da rabin kunne yace wa sunna sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine nahrul ibli qa'imatan ma'qulatan yaduha al-yusra yake cewa a yanka a soke taguwa ko a yanka taguwa tana tsaye kenan yankan da ake yi mata ko soke wannan taguwa tana tsaye an darme kawarta wadda take ta hagu afon hannunta wanda yake ta hagu saboda ita taguwa gabanta gabanta shine afon ita taguwa gabanta ya kasance kawa kawarta hannunta na dama an darme shi kenan kadawa an za a sanya shi a darma kenan za ta tsaya akan kawahuwan ta guda uku amma dai wannan kawar ta bangaren hagu hannunta bangaren hagu an riga ya an darme shi shine a wannan lokacin da muke karatu umda muka kawo wannan hadisin fala yabru kama yabru kal ba'ira mun kawo bayani akai ina hannun raƙumi yake ina kawahuwan shi suke bayan bayan shi ne hannayen ko kuma gaban shi ne hannayen yake cewa wa zabhul baqri shi ta kuma saniya ana yanka ta wal ganam da kananan dabbobi ala safahiha akan akan akwance kenan akwance ake yanka su kamar yadda zamu zo zamu karanta hadisi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka nashi wa yaqulu inda zalika lokacin da yazo yanka ta zai ce bismillahi wallahu akbar da sunan Allah Allahu akbar Allahumma hadha minka wa laka Allah wannan daga kai ne kuma zuwa gare ka za ya koma wa yustahabbu Allah yazuha illa muslim kuma abinda aka yi so shine wanda zai yanka ya kasance musulmi ne zai yanka ta a cikin nuskar nan da kai kuskure ويستحب ألا يزبوها إلا مسلمون ويستحب ألا يزبوها إلا مسلمون ya kasance mustahabbi ne ga wanda zai yanka wannan dabba ya kasance musulmi ne wa in dabaha sahibuha fa huwa afdal idan me me dabba wanda yazo zai yi hadaya ko zai yi layya zai yanka kayan shi yace yanka kayan shi shi yahi akan wani wanda ba shi ba yace waqtu zabahi ba'da salati al-eid lokacin da ake yanka shine bayan sallar idi ila akhir yawmayn min ayyamit tashriq zuwa karshen kwanuka guda biyu na ayyamut tashriq wata ta'ayyanar udhiya bi qawlihi kuma idan mutum zai yanka sai ya yi nuni ko ya tabbatar lalle wannan layyace zai yanka wal hadiyu bi qawlihi hada yace hadhihi udhiya wannan layyace wa hal wal hadiyu bi qawlihi kuma idan kuma layyace sai yace hada idan hadaya ce sai yace hada aidayun aw ish'ari wa taqlidihi ma'a niyya ko kuma yayi ish'ari ya tabbatar tare da niyya ina tunanin ko mu tsaya da ganin lokacin namu sare ma mu yi sharhin abin da muka karanta sha Allah zuwa sati mai zawa sai mu kammala mala yake cewa wannan shine babi wanda zai mana bayani akan hadaya da layya ita hadaya shine duk abin da za ka yi hadaya shi zuwa ga harami daga dabbobi wanda suke na ni'ima dabbobi wanda suke na ni'ima dabbobi wanda suke ni'ima su ne wa'annan samaniyatu azwaje su ne dai raƙumi dabba wannan saniya da ƙaramar dabba wannan su ne abinda za ka yanka don wa don ubangiji don ka tabbatar ka tsayar da sha'airun lahi shi ne ita kuma malin yake cewa wal'udhiyya walhadi wal'udhiyya sunnatun dukkan su sunna ne na manza Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda Allah ba shi ikon yi to yi kokari yayi shi ne ya ce la ta jibu illa bin nazari ba ta tabbatuwa ba ta zauwa ba ta zamantarwa wajibi game da ɗan adam sai lokacin da ya ɗau addawar zai yi haka idan ya dau addawar sawa'un da halin ko ba halin to wajibi ne ya cika addawar din shi in bai yi ba yanzu ba to a gaba wajibi ne yayi saboda addawar din da ya dauka amma dai sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzo Allah ya zo shekara ta shekara shekarar da ya zo shekara ta goma ya zo hajjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hadaya da raqumma guda yayi hadaya da raqumma guda 100 haka kuma lokacin da ya zo umarar shi ta sulhulu da biya ya yanka raƙumma guda saba'in kaga wannan shi ke karantar da kai sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai malam ya bayyana mana la tajibu illa bin nazar dalilin shi akan haka shine hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Anas dan Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi layya da raguna guda biyu wanda suke amlahaini aqrnaini wanda suke suke horare amma dai suna da tsabba-tsabba na baki a jikinsu al'amla shi ne wanda hori yarin jayi bakin da yake cikin shi wasu daga cikin malumai suna bayyana wa menene amla shi ne wanda ƙawahuwan shi baƙaƙe ne haka wurin cin abincin shi bakin shi baƙi ne wannan irin wannan ragon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nema kuma haka akaranaini masu ƙaho su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nema zaba'ahuma biye da yi ana sai ke cewa da hannayen shi ya yanka wannan raguna guda biyu ya ce bismillahi ya ce allahu akbar ya ɗora ƙafar shi a kan ɓangaren wuya na daga wannan ragon ya ce wannan shi ne abinda muka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aikata da haka ke na wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa wal udhiyatu afdalu min as-sadaqa bi thamaniha ita layya ta fi fadala akan sadaqa kasancewar da kai wanda ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi akan wanda ya yanka kamun kamun kamun hawan liman idi ko kamun a gaman idi ko kamun a aiwatar da idi yake cewa wannan sadaka ce irin ta yau da gobe wanda kuke yi a ga wani lokaci ne wanda ubangiji ya ware mana na ibada ya sanya ga abin da za ku aikata a cikinsu a harkon zulƙa'ida zauwa goma ga zulƙa'ida an ce mana wazkurullah fi ayyamin ma'lumatin ku ambaci ubangiji akan wannan ako a cikin wannan kwanuka wanda suke sanannu harkon zulhijja ɗaya daga watan zulhijja zuwa goma ga watan zulhijja kwanuka ne wanda sun yi kowane kwanuka ko kowane yini a saman doron ƙasa na daga shekara kamar yadda ubangiji ya fifici dararruka wanda suka yi kowane darare albarka da fadala su ne goma na ƙarshe na watan ramada in aka zo ɓangaren yini kuma wannan yini daga ɗaya ga watan zulƙaida zulhijja zauwa goma ga watan zulhijja shi ne yake bayyana mana kaga da aka ce maka wannan goma da watan zulhijja ya aka shar'anta mana wata ibada wadda take koma bayan wa'ansu kwanukan nan guda uku goma sha ɗaya sha biyu to babu hira mutum ya sake yin wata ibada irin wannan ibada layya ta riga ya ta ƙare shi sanya yake bayyana mana ta yi fadala akan yin sadaka sadaka ko da yaushe yanzu ma an kaga dama kana iya gike kana iya kifa abin yankanka ka yanka ka ce wannan ha Allahumma hadha minka wa ilayka ko kuma Allahumma hadha laka wa hadha hadha minka wa laka kinan wannan ka yanka ka meka wa ubangiji kai sadaka wannan duka a kowane lokaci kana shi sanya nan malam ya kawo mana lalle fadala bangaren layya tahi tahi bangaren ko tahi sadaka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullun idan an ce me ko idan an ce manzo Allah ya aikata wani abu to ka tabbata abin da ya aikatan yayi fadala akan wani shi ya ce wal afdalu fihi ma abinda ya yi fadala idan mutum ya tashi aiwatar da layya ko kuma hadaya abinda ya yi fadala shine mutum ya yanka raƙumi shine jima ba akan a wannan majalisin muna hirar ke cewa abinda ya yi dacewa mutum ya yanka raƙumi inda yana da halin da zai iya yanka raƙumi kada mutum ya ce a kurin bar dai in samu a bangaren ma abinda zaka hudda ka bada sadaka raƙumin ya yi yawa akan akan akan karamar dabba kuma wannan hali ne sai kaga mutum ya tafi Saudiya yana da halin da zai iya yin hadaya da raƙumi amma dai ita kwane-kwane da abin da bai ta kana karya ba jika 25 ko jika 50 kudin hadaya a ga wannan bai dace ba in ka zo liyunfi kuzu sa'atin min sa'ati Allah ya yalwata maka ka nuna wa ubangiji lalle ya yalwata maka wa amma dai ne mace rabbi ka fahaddis amma dai ba a zo a yi ta kwane-kwane wa a kaza zan yi kaza za a yi ka yi ibada ba don kowa ba don shi shi kadai ya san abin da zai sakanta maka da shi Allah ba wai ganin abin da muka aikata ba yake yi ba inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum ko kuma abinda ku abinda ka yanka in kurin walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana diba zuciyarka a naga hakan bari in yi hakan ba dan kowa ba dan Allah Allah ya bada ladan abinda muka yi abinda na aiwatar ya kaga ubangiji in ya sanya albarka ya karbi wannan abinda hannu biyu kai tsankaninka da shine kai ba ma wanda ya san abinda kai ya ka gani ya lullumka maka ko ya sanya wata albarka a cikin dukiyarka ko kuma ya maka wani abin da baka taba tunanin zaka same shi ba a rayuwarka ba kuma ka tar da gobe kiyama ka tar da ladan abin da ka aikata shi ubangiji karba abin da muke yi yake yi da hannun shi guda biyu idan ya karbe su da hannu guda biyu zai renon mana wannan abin kamar yadda can hadisin na yadda yake bayyana mana mahimmancin sadaka yake cewa ubangiji idan ka ba da sadaka ya ce yana karɓarta da hannayen shi guda biyu ya renon maka da ita ya ce kamar yadda mai dukushi yake renon dokin shi wata rana ya hawo abin shi ya ce haka ubangiji yake renon maka sadakarka a gobe kiyama in ka zo za ka ga tardo tilin dutse na daga lada a ce ka ce ubangiji an na ni haza ubangiji ta ina na samu wannan lada a ce baka wannan dai biye elbin da ka bada wannan raƙumin da ka yanka shi ne ubangiji ya renon maka shi ga abin da ya kasance shi ne yake bayyana mana mafi fadala idan mutum ya tashi dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raƙumin ya yanka lokacin da ya hadaye shi haka kuma ya yanka guda 100 kuma sannan ya yanka guda ya yanka guda 70 72 ya kiraye Ali bin Abi Talib ya yanka guda 33 ne ko ina tunanin yanda muka karanta a bayan riwaya yake cewa to mafi fadala mutum ya yanka raƙumi idan bai samu ba hakan ba ko mafi abin da yake biyo baya na daga fadala shine albaqar shine saniya mutum ya yanka saniya idan bai samu ba raƙumi ba ko idan bai nuhaci bai yi yayi abin da yi fadala ba sannan abin da yake biyo baya shine kananan dabbobi ya yanka rago in bai samu barago ba ya yanka tumkiya in bai samu ba tumkiya ba ya yanka dan akuyen shi ko kuma ɗan akuyen shi wannan dukkan sa halaka ne mutum ya yanka kayan shi malamai sun ko malam ya kawo wannan bayanin dan ya tabbatar maka mafi fadala haka da kai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin bayani akan wanda ya zo masallaci ranar juma'a a sa'a ta farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man iktasala yawmul jumaa thumma raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana yake cewa duk wanda ya yi sammako ko yazo arrawa shine lokacin da hantsi ya kama rana ta riga yi ta hudo a wannan lokacin ne yake idan mutun yayi wanka ya huto masallaci shine ka samu sa'a ta farko ka sanya a mazhabin mu na Imam Malik tahiyya bayan sallah asuba mubasharatan ko mutun yayi sallah asuba ya zamna ya ce shi ya zo juma ya karkanta yin haka saboda wannan ba arrawah bane ba arrawah shine bayan rana ta riga ya ta hudu hansi ya riga ya shiga a lokacin nan ne ake bayanin as-sa'atul ula idan wanda ya zo masallaci a sa'a ta farko yace kamar ya ya sadaukantar da raƙumi ne a gun ubangijin shi yace wanda ya zo kuma fi sa'ati saniya a lokaci ko lokaci na biyu a sa'ati saniya yace fa ka annama qarra wa baqara yace kamar ya sadaukantar da da saniya ne ya ce wanda ku ya zo a sa'ati salisa ya ce faka an na makarraba kabshen akra ya ke cewa wanda ya zo a sa'a ta uku kamar ya sadaukantar da rago ne wanda yake karo shi ne rago wanda yake mai ƙaho ka sadaukantar da shi ka bai wa ubangiji shi ya ce wa marraha fi sa'atil arabiya fa ka'annama qarraba dajajatar har zuwa ƙarshe wanda ya zo sa'a ta hudu kamar ya bada kamar ya sadaukantar da kaza ne wanda ya zo sa'a ta biyar kamar ya sadaukantar da ƙwai ne aga to mutum sai ya leƙa ya gani me ya kamata a wannan yini na juma'a ya meƙa wa ubangiji don ya karɓar mi wannan shine dalilin da malam ya kawo yake bayyana mana mafi fadala kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da raqumma yace wa yusahabbu istihsaniha wa istismaniha mustahabbi ne idan mutun ya tashi ya kyautata wurin zaba abinda zai yanka ba abinda ba kai kankan in an baka ko aka yanka aka dauki nama aka baka zaka ce wannan jamali ne wallahi baka ci ba kai kokarin idan za ku yi wa ubangiji ku yi abin da ya dace shi san ya ubangiji yake bayyana wa zalika wa man yu'azzimu sha'airallahi wannan wa ga wanda yake girmama ibadodi na ubangiji a cikin wannan rane ko fa innaha min taqwal qulub lalle yana da zuciya wadda take mai takawa kaga wanda ya kyautata to tabbas yana da takawa wanda kuma bai kyautata ba a kurum a ce mu tahi dai mu dawo dai a ringa hirar wani alhaji ne shine dai gurin dai tahiyar to wallahi laysa min taqawul qulub baya daga cikin waɗanda suke da takawar zuciya da haka in za mu yi kokari mu kyautata lokacin da za mu yi ta sanya ubangiji a kullum yake mana bayani in za ka yi maza Allah hatta da wurin yanka in ka samu abin yanka za ka yanka ya ce a ku kyautata to ina to ga jinin da za ka zubda na dabba an ce maka kyautata ina ga ibadar da za ka yi don ka girbi ladanka a gobe kiyama wai za ka tantun fa ahsinul qatila yanzu Allah yake cewa idan za ku yanka to ku kyautata wurin yanka to ina ga ibada ya ce wala yujzi illal jaza'u min ad-da'ni yace bata bata ingantuwa hadaya ko kuma layya sai an samu aljaza aljaza shine matan malahu sittata ashhur shine wanda wanda yake da wata shidda abin da ya sama na daga abin yanka malam zai mana bayani abu gaba yake cewa wasaniyu mimma siwaha kuma asani shine abin da yake koma bayan abda'an koma bayan abda'an wannan al'ibl wal baqar wal ma'iz sune asaniyu ma huwa akbar minhu sinnan wanda yayi wannan shekaru shi ya sanya da kai riwaya ta imam muslim wadda ya kawo yake cewa daga annabi tsira da aminci Allah shi tabbata gare shi ya cewa la tazbahu illa musinna illa an yuhsar alaikum wa tazbahu jaz'atan min abba kuma al musinna ita ce wadda take asini ita ce wadda take daga sama da wata shekara guda kinan sama da wata shida afwan ita ce wadda mutum zai yanka wannan ga kananan dabbobi yake cewa wa saniyul ibli ma kamula lahu khamsu sinina saniyul ibl shine wanda ya cika shekara shekara biyar kamar yadda malamai suka ittifaki akan wannan mas'ala ibn hazm a cikin al-muhalla ya kawo yace babu sabani bangaren malamai akan lalle as-saniyu saniyul ibl shine wanda ya cika shekara biyar cif shi za a yanka ya ce wasaniyu min albakar ita kuma asaniyu daga bangaren saniya malahu sanatani wanda yake da shekara guda biyu shi ma wannan malamai sun ittifaki a kan shi ya ce wa min alma'azi malahu sana shi kuma asaniyu daga ƙananan dabbobi shi ne wanda yake da shekara sai dai da kwai bambanci tsakanin rago da turkiya da nau'i'ikanta da ƙananan dabo da akuyoyi da nau'i'ikanta kaga in turkiya ce ko rago akalla ya kasance asaniyu malam musana wanda yake da shekara ɗin cif ita kuma abin da yake akuya ko kuma wannan wanda yake da shekara shida wani wata shida abin da ya isa ba ya ce walbaƙara wato jizi'u shatu an wahide in karamar dabba mutum zai yanka to bai yi waye ishtiraki da shi da wani wane da wane su haɗu su saya bari mu yanka duddan mu yi layyanmu tare da tare wannan bai dacewa sun kawo da kwai dalili hadisin aisha wanda imam muslim ya wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka raguna ya ranka ragon shi da ya yanka ragon shi ya ce ba a zuci a hutun mazaba a hu sai ya kwantar da shi ya yanka shi a cike yake cewa bismillahi allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin allah da sunan Allah Allah ka karɓaɓɓo Muhammadu da iyallan Muhammadu kuma da al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ishtiraki ga wani shi ne nan wanda suke cewa duk wanda bai yanka ba sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yanka ne ba matsala shi ke in baka samu balage ba wani sai ya fake da wannan ya ce a ai ba ta zamanto mu in ba a manan ba ma manzan Allah ya yi mana ya ce walbaƙara ita kuma saniya walbadana kuma da raƙumi su wannan mutum yana iya kuna iya haɗuwa ku bakwai an saba'atin ku haɗu ku bakwai sai ku sai ku sai ku saya ku yanka kowa ya ɗauki kasance daga bakwai ba a yin gaba amma dai ana iya yi mutum biyu wani a wannan raƙumin nan jika ɗari yake to kawo hamsin in kawo hamsin mu yanka a jika ɗari yake to mu haɗu mu hudu ne mu yanka a yi ishirin ishirin a jika ɗari yake to mu haɗu mu bakwai sai mu yanka dukkan su wannan ya halatta amma dai sama da bakwai bai halatta ba ƙarshen lamba shine bakwai daga bakwai abin da ya ƙasa kuna iya haɗuwa ku yanka amma dai da za ka yanka kayan ka kai ɗaya to ya hinada ya ce wala tujzi'ul aura albayyinu auruha lokacin da za a yi layya ko kuma a yi hadaya bai halatta mutum ya samu makamniyar dabba wadda makamtarta a bayyana take ya ce a ita zai yanka wannan bai dacewa walal ajfa'u allati la tanki ko kuma mutum ya samu wadda take karkas ɗin dabba dabbar da ba mai a jikinta wadda da kyal ake tada ta da kyal take da kyal ɗin ta kwanta da kyal ake miƙe ta to wannan bai dacewa mutum mutum ya ya ya yanka ta yace wala al-arsha al-bayyinu zal'uha ko kuma dabbar da take da gurgunta wadda gurguntan nata ya karkata daga an gani an san wannan karyayya ce ko kuma wannan wannan dingisawa take yi yace wala al-maridatul bayyinu marduha ko kuma dabbar da batta da lahiya rishin lahiyar ta ya bayyana a gare ta dalili da kai hadisin da imam malik imam ahmad dukkan sun mutar da shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa'ansu irin dabbobi ne ya kamata mu gujewa lokacin da za mu yi layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-arja'ul bayyinu zalquha wal awra'ul bayyinu 'awduha wal maridatul bayyinu marduha wal ajfa'u allati la tanqi ya zanu wannan nau'ikan guda hudu na daga dabbobi wanda ba su halatta ba mutum ya yanka don wannan ibada mai tsada ya ce walal gadba'u allati zahaba aksaru uzunuha wa qarnuha ko kuma al'adba ko kuma dabbar da wani bangare mai yawa na daga kunnanta ko kuma bangare mai yawa na daga ahonta ya riga ya kari ko ya cire wannan ita ma batta inganta a yankata wannan dalili da kwai hadisan aliyu bin abi talib dalilin shi malam ya kawo hujja yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yudha bi adba'in alqarnu wal uzun dabbar da kunnanta ya yanki mafi yawa daga kunnanta ya yanki ko kuma dabbar da ƙahonta mafi yawa daga cikin shi ya karye bai halatta mutum ya yi layya da shi sai dai wannan hadisan hadisi ne wanda malamai sun za'afa shi alamai sun za'afa shi sun kawo bayani manzan Allah abu guda hudu ya bayyana mana illoli guda hudu ya bayyana mana bai yi bayani akan hakan ba wannan hadisin hadisin aliyu bin abi talib hadisi ne wanda yake da'ifi ba hadisi bane ba wanda yake ingantacce ba akwai a cikin shi da akwai wanda suka rawaito ko daga cikin waɗanda suke ruwato sanad wanda dukkan wanda aka samu wanda baya yiwa ko malamai ba sa amsar hadisin shi shine ɗaya daga cikinsu shi ne ake ce mai sheikh shi ne abu hatimin razi yake cewa layu hatajju bi hadisiki ba a kawo hujja da hadisun shi inda aka same shi a cikin isra'ili to tabbas wannan mutumin ba a amsa hadisun shi akwai malamai sun yi bayani akan shi hadisi ne wanda yake ba'ifi yanan da ya kiyasan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu ya bayyana mana wannan wadda kawanta ya karye ko kunnanta ya yanke mafi yawa daga cikin shi ta inganta a yi rayye da ita kuma ta inganta a yi hadaya da ita sai bala yake cewa wata zuwa aljamma aljamma ita ce dabbar da ba a halitce ta ba da ƙaho ba irin dabbobin nan na sudan zaka ga namiji ne ga shi nan amma dai rago ne amma dai babu ƙaho a tare da shi mala ya ce halaka ne a yanka irin wannan dabbar akwai riwaya wadda mala ya kawo malamai sun yi ijma'i akan kamar yadda ibn abdulbar ya kawo a cikin at-tamhid ya kawo yace malamai sun yi ijma'i irin wannan dabba halaka ne a yanka ta lokacin da aka tashi yin hadaya ko kuma lokacin da aka tashi yin layya saboda saboda ita aslan haka ubangiji ya halicce ta din kasancewar da kai khilafi da kai ibn hamid al-hanbali yana ganin ya tahi akan bai halatta ba a yi bashi kuma washazu la yuqasu alayhi a cikin asharhul kabir haka a cikin al-insaf ya kawo bayani akan mas'ala wadda shi ibn hamid alhambali ya kawo amma dai ba a itimadi da ita faɗa mafi rinjaye wanda malamai suke ijimai akan ta shine irin wannan dabbar halaka ne mutum ya yanka layya ko kuma abin da ya shahi hadaya malai yake cewa wal batara shine dabbar da ainihin halittar ta batta da batta da batta da hutsiya ko kuma ainihin halittar ta batta da hutsiya ita ma wannan aka yi kiyasi akan aljamma dukkan su hukuncin su daya haka ubangiji ya halicci kayan shi idan ka samu kayanka sai ka hawo layya ko kuma ka hawo hadaya yace wal khasiyu haka rawar da aka mai da daka wanda bashi da mazakuntaka shi ma halaka ne mutun yayi rige da shi akwai hadisi wanda duk da hadisin shi ba malamai sun da'afa wani bangare na daga isnadin shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dhaha bi kabashaini mawju'aini yayi layya da raguna guda biyu wanda dukkan saragunan guda biyu suna daddaka hadisi ne wanda da kwai alhajjaj bin arda wanda aslan in mun ganshi a cikin isnadin isnadin hadisi to muna ba'afa hadisin hadisi ne wanda yake da'ifi hadisi ne wanda bai inganta ba akwai riwaya wadda wadda Jabir ya kawo ta daga Abi Iyash yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka raguna guda biyu wanda suke masu kaho warare masu tsabba-tsabba da baki yake cewa mawzu'aini wanda suke da daddaka yace falamma wajjaha ila alqibla wajjahuma ila alqibla lokacin da ya huskantar da su zuwa ga alqibla sai ya kawo wannan wannan karatun yanka yake cewa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan ala millati ibrahima inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda ala millati ibrahima hanifan wama ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك وأن اللهم منك ولك وأن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ya kawo wannan karatun yankan wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amma dai riwaya ce ta Abuja wannan Jabir bin Abi Jabir Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi ita ma wannan riwaya malamai sun yi bayani akan ta suna cewa lalle Abu Ayyash tabi'i ne abu iyash tabi'i ne to kuma tabi'i ya aka yi yaga abinda manzo Allah wafwan abu iyash tabi'i ne ya rawaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama guda uku shine yake cewa ana kyautata san wannan hadisin ya kusa ya kasance isnadin shi isnadi ne wanda yake mai kyau sai dai a cikin isnadin da shi ya kawo isnadi ne wanda Muhammad bin Ishaq da kai ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin ana kiran shi da Muhammad bin Ishaq shi kuma ba bai sarra sarraha ba jim shi ba daga jabir daga shi abu iyashe ta sanya da kwai saɓani ɓangaren riwaya kuma malamai sun da'afa wannan riwaya idan wannan karatun baya daga ciki wancan karatu wanda ko a nan gaban riwaya wanda za mu karanta na abin da wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta shi ne abin wanda yake daidai sai mala yake cewa wa ma shaqqat uznuha haka halaka ne mutum idan ya samu dabbar da da kwai irin daji zaka ga an yanka wani alamar dabbobin shi ne zai yanka tsankanin kunnen dabbobin shi bangaren dama wani bangaren hagu to irin wannan dabba idan ka same ta halaka ne ita ma ka yanka a matsayin layya ko ka yanka a matsayin a matsayin hadaya yace au kharaqat ko kuma a bangaren kunnen nata ya koli yace au qata aqallu min nisfiha ko kuma ƙasa da rabinta ya riga yi ya yanke ƙasa da rabi kenan wani bangare wani tsungure ne ya yanke na daukunanta halaka ne mutum ya yanka idan can baya mun yi bayani akan ko da kunnan ya tafi ko da kunnan ya yanke ko da kawan ya karye wannan duka an yi rangwame mutum ya yi saboda manzo Allah bai yi bayani ba akan bata ɗaya daga cikin wa'inda aka haramta a yi layya da su ko kuma a yi hadaya da su duk da kasancewa su ma kansu mazhabin hanabila ba su ce haramun ba sun ce amma dai an karhanta an ce an karhanta in baka samu bawacan ba amma dai in ka zo wurin zabe ka yi kokarin samun wadda take kyakkyawa kamar yadda malam ya mana bayani a can baya sai mala yake cewa wa sunna sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wa sallama naharul ibli qa'imatan ma'qulatun yaduha al-yusra shine mutum lokacin da zai soke raƙumin shi shine ya kulle kawarta wata ya kulle hannunta na bangaren hagu ya tsaya akan kawahuwanta guda uku kenan hannunta guda daya da kawahuwanta guda biyu idan muka koma cikin suratul hajj ubangiji yake bayyana mana wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khayr fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkuruna ubangiji yake cewa kun ga umma mun sanya muku su ne su kasance ɗaya daga cikin ibadodi wanda za ku yi wa ubangiji a wannan kwanuka wanda suke masu ɗimbin albarka ya ce wannan al'amarin da muka sanya muku abin alkhairi ne gare ku saboda riba a kanku za ta tabbatu ya ce fasko su mallahi alaiha sawa lokacin da za ku soke wannan dabbobin naku ku ambaci sunan ubangiji amma dai wannan dabbobin sawahun suna tsaye kun kulle kawarsu suna tsaye akan kawarsu guda uku kenan ɗaya kawar mi za a yi kulle ta za a yi kenan sawaf kenan za ku kulle su za su yi tsayuwa akan kawagonsu guda uku ɗaya kuma sai a kulle ta shine nan mala ya kawo ma'akulatun yadwa al-yusra ya ce fa'ida wajabat junubuha idan kuka zubar ko kuka yan ko kuma ko ta bada bangaren ta ko akan sassanta ya ce fakulu minha ku ci daga cikin abinda yake cikin wannan dabbar ya ce wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ci su da wadatacce da wanda bai da wadata kazalika sakharnaha lakum haka muka hore hore muku wannan horewa ce ta ubangiji ka samu kanka a wannan yanayin ka samu kanka a wannan kwanuka masu albarka horewa ce ta ubangiji wani yana so bai samu ba wani inda za inda za a taro shi a ce a bashi ya bada duk abin da ya mallaka na daga duniya dan ya yi rayuwa a cikin wannan kwanuka masu albarka ya yarda ya aminta zai bada ya ce to kazalika sakharnaha lakum wannan kasancewar rayuwarku a wannan lokacin an kasancewar ka samu halin da zaka soke dabba wannan duka ubangiji ne ya saukake maka haka in ba dan ya yarda da amincewar shi ba da saukakewar shi ba da baka samu ba sabaka akan haka ba yake cewa la'allakum tashkurun ko kun godewa ubangiji akan wannan ibada wanda ya datar da ku da ita kuma haka aka samu sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa sallama suna aiwatarwa kamar yadda Imam Abu Dawud ya hutar da hadisi isnadin shi ingantacce a cikin sunan shi hadisi daga wannan daga Jabir bin Abdullah hadisi Abi Zurair dukkan su hadisi ne wanda suke ingantattu yake cewa wa zabul baqara ita kuma saniya ana yanka ta ne yace ala safa wannan وذبه البقرة والغنم على صفاحيها ita kuma saniya da kananan dabbobi ana kwantar da su ne sannan a yanka su yace kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin alqur'ani inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara kaga can annahar aka ce maka sokewa ake yi irin taguwa ce amma dai ita dabba ita kuma yanka ta ake yi a kwantar da ita kamar yanda yake bayyana mana a cikin suratul baqara lalle ubangiji ku yana umurta ku da ku yanka saniya aka ita wannan riwaya ta Anas can farkon karatun mu da muka karanta wanda Imam Bukhari da Muslim ya wutar da ita yake bayyana mana yanayin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka ragon shi ya kwantar da ragon shi ya ce ya ɗora ƙawar shi akan akan akan akan ɓangaren wuya na daga wannan ragon an za Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yanka shi ne a cikin wannan majmul fatawa na shekul islam yake cewa yanka na layya ko kuma wani shi yake tuddaja wa ala shiqqiha al-aysar za a kihar da dabba ko za a gogo nan kwantar da ita a bangaren ta na hagun ya ce wa ya da'u zabi horishu al-yumna ala unqiha shi kuma mai yankan zai dora kawar shi ta dama akan wuyan wannan dabba wannan shine abin da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kenan bangaren da bangaren hagun mutum zai zai zai zai zai kihar da dabba shi ya dora kawar shi akan kawar shi ta dama akan wuyan wannan dabba wa yaqulu inda zalika lokacin da zai yanka sai ya ce bismillah da sunan Allah wallahu akbar Allah shine babba Allahumma hada ya ubangiji wannan minka daga gare ka ne walaka kuma gare ka za ya koma mun same ka ne mun samu wannan wannan abin yankan kalkashin horewa wadda ka yi mana nawa dubunnai nawa suna neman su samu abin da za su yanka ba su samu ba kalkashin horewarka da yardarka da fadalarka muka samu abin yankan nan kuma za mu yi ibadan nan ne don kai don ka karba wannan shine abin da aka samu riwaya ingantatta wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin sahihai lokacin da yayin yankan abin yankan shi yace wa yustahabbu Allah yazbahuha illa muslimun yace mustahabbi ne ga wanda zai yanka kadda yanka in ba musulmi ba ki sanya muna da wata mas'ala zabahun fi ahlihi wa mahallihi zabahun fi ahlihi duna mahallihi zabahun fi mahallihi duna ahlihi masala ce wadda malamai suka kawo da za a yanka yankan ya kasance an yi shi fi mahallihi wa ahlihi shine misalin anan da magaran kawo kasa ce ta musulmai kuma wanda zai yanka musulmi ne ya hukuncin shi yake hukuncin shi yanka ne wanda yake ingantacce to idan ya kasance yanka ne wanda za a yi shi fi ahlihi duna mahallihi musulmi ne zai yanka amma dai a kasar da za a yanka ba kasa bace ba kasa bace ba ta musulmai ba kasar kafurai ce shi ba wannan yanka ne wanda yake ingantacce ana iya ci daga cikin wannan yin shi idan an ambaci sunan Allah a cikin shi shi ne wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullahi alaihi wa innahu lafisqa kada ku ci daga cikin abin da ba ambaci sunan Allah ba waye kuma ba ya ambaci sunan Allah ba shine wanda yake kawo shi ne da tsarki aslan barka na ya ambaci sunan Allah lokacin da zai yanka sannan kuma zabahu fi ahlihi duna ma wazahu fi mahallihi duna ahlihi kawuri ne amma dai a ƙasa ta musulmai sai yanka yayi hukuncin yanka kan shi yake wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafis ya hawo kan wannan kalma ba za mu ci ba wannan wannan wannan abin da yanka sai dai idan ya kasance ahlul kitabi ne an ba mu dama in su suka yanka mu ci daga cikin yankan su ya ce wa in zabaha sahibuwa fa huwa afdal abin da ya yi shi ne wanda ya sayi yankan wanda ya sayi abin yankan zai yanka kayan shi idan ya an ya samu damar ya yanka to ya yi fadala ka yanka wa kanka kada ka ce a'a kai baka iya karatun yanka ba sai ka nemo almajirin ungoku ko kuma sai ka nemo malamin ungoku sannan ya zo ya yanka muku wannan bai daga cikin wannan sunna shine ka yanka wa kanka ka yanka kanka karatun yankan ba wani karatu ba ne wanda sai an yi tsarki ba sai an tayi makaranta sai bismillahi allahumma hada minka walaka shi kenan ka yi da sa in baka iya ba ka yi da hausarka bismillahi dai kowa ya iya ta dai da larabci in ka yi allah wannan daga gare ka kuma zuwa gare ka ka yanka min kurum shi kenan ka iya ka ƙare shi sanya kan matsalan ma da nan gaba malam zai kawo akan idan ya kasance abin layya ne sila sai kayi Allahumma hadhihi udhiya ko kuma Allahumma hadha hadi shi ma wannan duka malumai sun kawo yace lokacin da zaka sayi wannan abin yankan ai da niyyar kake sayan shi ana saya ne dallaiya niyya ta riga yi ne ta shiga daga kaga abu ka taya ka dan mi kai zuciyarka ta riga ta kudurce dalilin me yasa ya kasai wannan abin kurum idan ka zo ka kifa Allahumma hadha minka walaka ka yanka wa kanka me za ka nema shi wanda zai kama maka wannan zai hede maka shi zai nuna maka inda ya yi cancanta ka sa ba wuka wani ka sanya ka wannan ka ce allah bin maka lan yanala Allah ruhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba wai yawan jinin ba ake so ba yawan kaza ba ba yawan naman ba a'a yaya ka nemi kudin ka yaya ka inganta wurin saya yaya dan wa kai dan ubangiji ya aminta ya yarda da abin da ka yanka attaqawa shine abin da yake cikin raina miye na kudirce lokacin da na sayi wannan abin miye na kudirce lokacin da na yanka wa ubangiji wannan abin shine abin da ubangiji yake yi ba ta sanya a kullun zaka gani wani yayi ibada wani ma yayi ibada nafsul ibada irin ibada daya a wuri ɗaya suka yi amma dai zaka ga wannan ya tashi da lada miliyan guda wannan ya tashi da lada goma dalilin mi dalilin ubangiji zuciyar mu yake kallo yaya a wani hali nayi dalilin me yasan ya nayi yaya kusanci na da ubangiji lokacin da nayi wannan ibada wani zai yi ibadar nafsul ibada iri ɗaya za ku yi amma dai zai tashi hoti hobe da lada illa ma zunubi a kanta wani kuma zai tashi ya kwashe lada wannan shi ne tsari na ubangiji abin da yake cikin zukatanmu da shi ubangiji yake mana hisabi haka kadda ka taba tunanin ka kalluwa ne ka me hukunci da abin da ka gani a cikin shi baka san ba yaya tsakankanin shi da yake da shi da ubangiji ba sau da yawa muna karantawa rubba ashasa agbara madhfun bil abwabi law aqsama ala Allah la abarra so da yawa zaka ga wani mutumin ba kowan kowa ba inda zai zo kowa gidan Alhaji wani mai gadin ce me zai kadahi Alhaji bai ba da sarka a wannan lokacin amma dai kuma wannan mutumin law aqsama ala Allah la abarra da zai ce wallahi ubangiji mutanen da magaran innin dukkan su dukkan su sai ka saukar musu da ruwan sama wallahi duk tsananin tsahin da ake yi abinda ba a taɓa yi ba sai ubangiji ya saukar da ruwan sama shi shi idan ya cewa Allah ya yi Allah bai kumyatar da shi Allah sai ya bi irinsu kuma suna da yawa wasu muna rayuwa tare da su amma dai shi kanke bai sani ba wannan su ne waliyan Allah na gaskiya ba waliyin ba da zai cewa bari mu gwada muku karamar mu ba Allah ya datar da mu sai malam yake cewa ina tunanin zan mu tsaya a nan kenan insha Allah sati mai zawa sai mu tashi wa waqtu zabahi lokacin da yi tantanta mutun ya yanka hadayar shi ko kuma abin lagyan shi insha Allah Allah ya taimake mu sati mai zawa sai mu kammala dukkan babar din da hakika kai ta yi saura kuma karatun kadan ne insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da abin da arziki da suke mara addu'a na nesa da na kusa muna fatan ubangiji ya shiga cikin al'amuran sai ya biya musu dukkan bukatunsu da abin da rai ta kudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar mata da shi ya sanya albarka a ciki da abin da yake sharri ne game da addinin mu game da rayuwar mu game da iyalan mu muna fatan ubangiji ya canza mu da mafi alkhairin shi kuma ya nisantar da mu da shi wanda suka rigaye mu gidan gaskiya da daga iyaye da kakanni da malum ba muna fatan ubangiji ya saukar da rahamar shi a cikin kabarurrukan su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomar su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك